shafi ibnuna abul kasimi mustapha muhammad قال علي الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أمره صاحب العصر والزمان أرواحنا الفداء to insha Allah karatunmu zai zama dai ƙarin sharhi ne akan ma'anan inna la astafa adama ayoyin nan biyu inna la astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم mun karanta mun tarjan muka kawo fara kawo su ruwayoyi dangane da ma'anan zaben adam da nuhu da ibrahim da ali imran da kuma ma'anan zuriyatan ba'duha min ba'd to muka ce insha Allah za mu dora a kan wannan a cikin uyun akhbar da a majalisinsa tare da ma'amu wani mun karanta wani abu mai kama da haka nan baya amma da yawan da wani ƙarin bayani shi wannan akan babin isma ɗin annabawa dun bakan baya za ka ga waɗansu kan ka kawo yan zantuka ce to ai alkurani ya ce kaza to sai hadisi mai tsawo daga ciki akwai magana na da tsawo mutum ya duba koyon akhbar da zai ga cikakken bayani juz'i na ɗaya shafi ɗari da tis'in da ɗaya babi na goma sha biyar babu ismatul anbiya cewa annabawa masu ne zai ga cikakken bayani to a cikin magana din akwai ana ana suna ga ma imam rida daga cewa wai Allah ce wa asa adamu rabbuhu fagawa a cikin kwanan ya daga shi ga Allah ta cewa adam ya saba wa ubangijinsa ya halaka to sai me wannan wanda sai shine sai a cikin amsuwa bayan dun ba hadisi na da tsawo zaka ga duk zantuka irin wannan duk imam da ya ansa su mun je ga wayansu ayoyin mun zo ga hadisi za a ji karin bayani to amma nan da ya shafi wannan babin muke so sai ce fa inna allaha azza wa jalla khalaqa adama hujjatan fi ardi ya ce allah a imam rarraki ne ke gaya masu cito ai allah ya halicci adam ya zama hujjarsa ne a ƙasarsa a doron ƙasa wa halifatuhu fi biladi kuma halifansa a ƙasashensa a doron ƙasa a garuruwa ke walam ya khaluqu lil janna bai halice shi domin aljanna wa kanat al ma'asiyatu min adama fil janna to saban da adam alayhi salam yayi sako daga wajen adam alaihissalam a aljannin lafil ard ba a doron ƙasa ba wa ismatuhu yajibu an takuna fil ard li yatimma maqadiru amrillahi azza wa kuma isma ɗinsa ya zama wajibi ya zama a doron ƙasa ne domin ya cika abinda Allah dama ya kaddara mun sha faɗin batun cewa su lazim ne ko a karatun ba mun faɗi cewa duk da kaji an ce Allah ya zaɓa to duk wanda ya zaɓe shi dole ya zama asuli to isma lazim ne ga wanda allah ta'ala zai turo ya zuwa ga mutane ya koyar da su addininsa ya kuma fararta musu bin shi in har ya zama dole ka bi annabi a zantukansa da ayyukansa za ka yi koyi da shi to dole ya zama duk abin da ya zai ya zama daidai ba zai yi sabo ba in yi sabo sabon ya zama sunna tun da shi an lizimta mana koyi da shi to in an in ya saɓi Allah saɓan ya zama sunna ke to don haka ga lazim ne ya zama ma'asumi sai shi ne imam rar ke cewa to ai shi ba ma'asumi ne a aljanna a can a sama kafin a sauko da shi amma da aka sauko da shi shine ya zama hujjar Allah a doron ƙasa wannan kuma saɓon saɓon a sama a aljanna yayi yawa فلما أهبط إلى الأرض وجعل حجة وخليفة usima ko kuma as yayin da aka saukar da shi doron ƙasa aka sanya shi ya zama ah, hujja kuma halifa ni ja'irin fil da khalifa to sai aka sai aka kai katange shi yanzu ba zai wai saba ma Allah bi qawlihi azza wa jalla inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran kaga nan Allah ta'ala ce inna allaha astafa adam Allah ya zabi adam ma'anan mun karanta ba- baya ma'anan zabi din yana nufin isma yana nufin ya katange shi domin shi abin koyi Yau wannan wannan ma- in mutum yana son ya shiga ya ga cikakken bayani ya ka- ya karanta babul ismatul anbiya a cikin uyun abaru da magana na da tsawo amma a nan zai ga cikakken bayani amma nan abin da ya shafi mu da yake wannan ayan muke fassarawa kun ga imam rada ya kafa hujja da ita ayan a matsayin zaɓin adamu a matsayin masumi a doron ƙasa ne ba a aljanna ba to har wala yau malamai na cewa ta yau kace to ya za a yi wanda Allah ta'ala ya halicce shi domin ya zama hujja a wani lokaci kafin da ya zama hujjan yana iya sako ne sai mu ce maka to hata ma a sama din hata a gidan aljanna din saƙon adam ba saƙo ne irin na aikata haramun ba ko kuma na aikata ma makaruhi ba ko barin mustahabbi ba don malamai suna cewa akwai umarni iri biyu ne akwai umarni da suke ce masa maulawi akwai wanda suke ce masa irshadi ulmi maulawi daga maula azza wa jalla ya ce yi bari umarni irshadi shine a nuna maka kai dan wani abu wanda yake in ko kai ko karka yi dai ruwanka ko mola yana iya yin wannan amma ba ya a da umarnin shi m- ya- ya kallafa maka ya ya ce maka dole ka yi bane yana iya baka shawara kan wani abu amma ya rage maka kamar yadda likita zai ce maka in kana mura kada ka sha ruwan sanyi na firiji ruwa mai kankara to idan kana mura likita ya ce maka kar ka sha ruwan kankara sai ka zuba kankara ka sha to za a rubuta maka zunubi to kamar wannan ne baka da zunubi amma dai kila maronka za ta dan ƙara ƙarfi ko kuma ta kwa- ta ƙara kwana biyu kafin ka warware to kuma kila kai dai ka ga ruwan sanyin ya dan fi daɗi gara ka dan yi manajin muran ko da za ta dan yi dan zafi zafi ko ta ƙara- ƙara dan kwana biyu kai ka mora za ta sanyi ruwanka o maka ne to wannan shi zan cewa irin wannan ne hani din ko da aka ce mishi karkace wannan itaciyan ba an ce haramun bane kuma cin wannan itacen ba mummunan abu ne amma Allah ta'ala ya mishi wannan ne da cewa in bai ci ba ya fi sai ko ya ci an fahimta to wannan kenan kaga amma ma in mutum masu karin masu kawo irin wannan sukan suka suna kurin su nuna annabawa kamar sauran mutane ne adiye su su kawo ayan karkarar su ce to ai gashi fa a sa'adar rabu bagawa wa a sa'adar rabu bagawa da kuma wajar ka zalar fada da ire-iren wa'anda ga suna wa'anda wanda suke kokarin su su tsaraita annabawa daga isma su ce su ba su dama akwai masumi ba su kan kakkawo ire-iren wa'anda to irin wa'annan shigohohi shine imam rida ya raddin su mutum ya duba babin ismatul anbiya zai ga wannan amma abin da ya shafi wannan babin kun ga sai yana cewa to ai zaɓin da aka yi ma'adama a ƙasa ne kuma shi halifa ne hujja a doron ƙasa kun ba zai wuce saɓi Allah a doron ƙasa ba amma wancan saɓon a aljanna ne kun ba domin aljanna aka aka halice shi ba. kuma shi ba hujja ne a can aljanna ba an fahimta Zai- amma nan a nan doron ƙasa Allah ya ce inna la astafa adam kaga ma'ana isma ke wa nuhan ya zaɓi nuhu kaga isma ke wa wa ala ibrahim ala ibrahim mun ji su wane ne ake nufi da ibrahim da 'ya'yansa annabawa da masumai wa ala imrana ya ni yana nufin ba ba ma abin imrana shine baban su Musa da Haro ma'ana da Musa da Haro da kuma ‘ya'yansu annabawa wanda yake nufin ihtisasin abu daga ami tun da yake sun shiga cikin ala ibrahim amma kuma sai aka ce ala imran kuma muka ce har wala yau a wani kira'a wadda ke ne bayanin wannan akwai ali muhammad akwai ali muhammad da wato muna- muna muna cewa wannan eh, ma'ana a- aka- akan cewa abu tanzil ne ko ta'awil a ce a tanzil ma'ana a haka na aka saukar amma ba a kira'a ba an fahimta ba ana karanta a matsayin gudanar amma a ma'anan wannan ya fito to har wa yau kuma a wani majalisi na daban tare da imam rada da ma'amun akan da ya yi ismatul anbiya din shi ma hadisi mai tsawo ah, sai imam rada ya ce to ai wannan a sa'an adamu rabbuhu bagawa din kafin annabtan adamu ne kuma wannan ba babban zunubi ne ba wanda ake cancantan shiga wata da shi biyan yana da cikin eh, zunubai ƙananan da akan bar mu mutum wato in ya ga dama ya aikata ba yi- ba- ba- ba- ba lada ba zunubi amma dai an ce masa in bai yi ba ya fi amma kuma ya- yana da in ya yi ma ba ko to kuma irin wayannan suna iya halatta ga annabawa kafin a saukar musu da wahayi don shi shi annabi hatta tarkul aula baya yi masumi hatta tarkul aula tambaya mus- masumi yana yana barin wajibi amsa a tambaya masumi yana barin ya- ya- ya- yana aikata haram amsa a tambaya masumi yana aikata makaruhi a tambaya masumi yana barin mustahabi a'a tambaya ma'asumi yana da aula wato ga abubuwa biyu ɗaya ya fi lada amma duk suna da lada wanne kuke tsammanin annabi zai wanda ya fi lada yana iya barin wanda ya fi ladan ya na ƙasa da shi a'a ba dai annabi ba kuma ba dai kuma asumi ba to kaga ko su ko nan suna daga cikin to idan al'amari irshadi ne fa kamar da ne baku misalin shan ruwan sanyi din in ya ga wannan ya dan fi amma kuma zai sa sa kaza yana iya cewa bari ya ya dan daura daya daya bangaren ko So, sa- saboda haka wannan sai ce to yana da cikin wa'inda- irin wa'annan yana halatta ga annabawa kafin a su su ma wannan din kafin a saukar musu da wahayi ya ce falon bahu Allah ta'ala waje alhu nabiyan kana ma'asuman la ya zunubu sagiratan wala kabira yayin da Allah ta'ala ya zaɓe shi Allah ta'ala ya zaɓe shi ya sa shi annabi to sai ya zama ma'asumi ba zai zunubi ba ƙarami ko ba قال الله تعالى وعصى آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ثم اجتباه kun gani ko kaga summa din nan mai a a cikin ad- ad- ad- a- adad din masu wanda suka san luga sukan ce in kaga summa ta zo tana nufin a jere ke bayan wancan ba da bayan wancan sannan wannan tunda aka ce fa aza wa asar adamu rabbuhu fagawa sai aka ce summa jitabahu to ba da ma ijtaba sun majtabahu sun majtabahu rabb- rabbuhu fataba alaihi wa hada ma'ana ya bashi annabci kuma yace wa qala azza wa jalla inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala kaga ijtabahu da istafa duk ma'anar su daya to ma me ma'anar ijtabahu yanzu an mai shi annabi wancan ko kafin annabta ne shi kuma irin wannan wanda- wannan da duk ana maga- ma- kokarin mai ma'anan ismatul anbiya ne har wala mutum yana yin tambayin cewa to i kafin a zaɓe shi ya zama annabi yana yi iyan saƙo da- da- ya aikata haram sai mu ci a duk shi annabi ana haihuwansa annabi ana ɗaukan cikin annabi ne ana haihuwan annabi ne Eh, na ji an ce wasu mutane suna cewa dangane da wai manzan Allah wa duk wanda ya ce shi annabi ne kafin a mishi wahayi wai ma ya kafirta sun ce to ku ku har wa mana kawla sai ya fi wanda ya fi kwandarewa mu mun san tun ɗaukan cikin annabi annabi ne wannan Musa ne kuna karanta alkur'ani cewa ainihin ana muraƙaban a- tun a ciki ta kai mai shekarar za a haifi Musa har ana farke ciki ne in an ga namiji ne a yanka amma aka haife shi allah ta'ala ya yi wahayi ga uwarsa ya ce ki raine shi ba komai amma in ki ji tsoro ki sa shi a cikin akwati ki sa a ruwa zan dawo miki da shi to kaga tambaya shi musa nan da- sai da aka mishi wahayi ne ya zama annabi ran da allah ta'ala ya masa wahayi da zai dawo ya ji ce shi yana jin tsoron ya kashe masa rai kar su kama shi dai sai allah ta'ala ya fara ba shi rabar ai ka manta da ni'imomin da muka yi maka tun kafin yayin da eh, mahaifiyarka muka yi mata wayan cewa ta raire ka in ta ji tsoro ta sa ka a- a akwati ta sa a ruwa muka dawo da kai wajenta don i- idanunta ya natsu kuma kafin a lokacin da u- uh, yar uwanka ke tafiya s- ta ta- ta- ta- ta leƙa ta ga ana ba jarirai ana ana- ana ma- uwaye sun yi jeri ana ana ba j- j- eh, su- su- su- wanda za ta raini wannan jaririn duk ya ƙi karɓar nononsu muka haramta maka nonon kowacensu sai ta ce in nuna muku wani iyalan gida wanda za su raine shi sai- sai muka dawo ka kai wajen mai duk kun ga wannan ashe kun ga tulun da a- ake ma musa din nan wannan ana yin mawane ne annabi ko da ba a yi masa wahayi ba to tambaya kafin a yi wahayi ga annabi yana iya yin yana iya aikata haram amsa a'a an fahimta ai. to har wala yau dai a ma- majalisin eh, imam rida tare da mamu a ma- shi ma hadisi mai tsawo kamar nake ce muku duk mutum yana son jiwa wannan bayanin duk ya- ya duba yona a barin rida zai ga zai ga wannan A- wani majalisin an akan akan akan batun itira shi wannan ba ba ba- ba- ba a babin isbatul anbiya ba. wannan a wani babin na daban ne Sh- sh- shi ma a juz'in farko shafi mai tan da 28 a babi na 23 wancan babi na 15 ne babin isbatul anbiya to shi kuma a nan akan batun itira sai mamun ya ce hal faddalallahu al-itrata ala sa'irin nas yana tambayan imam riga shi mamun sarkin musulmi to allah ya fifita itira ne akan sauran mutane sai abul hassan rida alaihi salam ya ce da shi inna allah ta'ala abana fadlal itirati ala sa'irin nas fi muhammad kitabi abinda mamun yake nufi itira itiratin nabi sallallahu alaihi wa alihi. su ts- ya- ya- ya'yan gidan annabi suna da fifiko ne akan sauran mutane in ji mamu sarkin musulmi to sai sai imam murda ya ce ai allah ya bayyana fararansu akan sauran mutane a cikin mu- ah, littafinsa mai hikima hukama kitabi sai mamu ne ce aina zalika min kitabin aina a ina aka kawo aya aka ce allah ya fifita iyalan muhammadu sai imam rida ya ce a faɗin allah ta'ala inna la astafa adam wannan aya inna la astafa adam wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin a wannan aya akwai akwai eh, is- eh, fifikon itira na ciki to a cikin hisar da yakan kawo hisar littafin sheik saduk wanda yake bayyana abubuwa ɗabi'o'i daga ɗaya biyu uku hudu to a babi na hudu hisarar arba akwai inda ya kawo hadisi maza Allah sallallahu alaihi wa alihi da yake cewa inna laha tabaraka wa ta'ala ikhtara min kulli shay'in arba'a Allah ta'ala a kowane abu ya zaɓi hudu ya ce abu kaza ya zaɓi hudu abu kaza ya zaɓi hudu hadisi na da tsawo amma wanda ya shafi ya- wanda ya shafi wannan babin sai ya ce wahtara min albuyuti arba'a arba'ata a cikin gidaje kuma ya zaɓi hudu in ka karanta wannan hadisi a inda a sa za ka ga abubuwa hudu hudu daban daban daban da Allah ya zaɓa to amma a nan wanda ya shafi wannan sai ya ce kuma ya zaɓi gidaje hudu inda Allah ta'ala ya ta yake cewa inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrana wa ala wa ala Ibrahim wa ala Imran to kaga wannan ya nuna gida hudu Eh, gidan Adam yana nufin annabawan da suka fito daga jinin Adam tun tsakanin Adam da Nuhu abin nufi kenan daga Adam zuwa Nuhu annabawan da suka zo tsakani su ne aka zaba to nu kuma allah ya zaɓi nu kuma ya zaɓi annabawan da suka fito daga tsatsan nu har zuwa ibrahim sannan kuma inna allah astafa Ibra- ibrahim to shi kuma tsatsan eh, ibrahim masuman da ke cikin tsatsan ibrahim shi ku ali imran reshe ne reshe ne na gidan ibrahim domin gidan imrana bai zarce ba bai zarce ba gidan ku ibrahim shi sai ya zarce ta hanyar ɗansa isma'il wanda shi ne wasiyinsa wanda ta nan ne wannan manzon sallallahu alaihi wa alihi ya fito to shi kuma sai isma ta zarce a gidansa ya zuwa tashin kiyama za mu ke cewa shi alkur'ani ba in ka iya larabci ne sai ka fassara shi ba kana zuwa ne wajen waɗanda suka san fasaransa su gaya maka in ba ka ba in ka iya larabci wa asa adamu rabbahu fagawa ya ce adamu ya sa'a wa ubangijinsa ya halaka sannan kila ka shiga bayani don ka iya harshe to ka gani ashe masu ka gama ana kai ta surutu to je ka inda ilimi yake ka ɗauko ka san me ma'anan aya ba in ka iya larabci za ka iya fasara ba in ko ka iya larabci ka je ka fassara ba yadda ake nufi ba a yadda aka saukar ka halaka ka kuma halakar haka kuma waje da ka balan fada haka masu kaga shi ma annabi wato dama kaga batacce ne inna lillahi wa inna tambayi inda inda inda aka san ma'anan alqur'ani don manzo Allah ya ba mu alqur'ani nan da wasu mutane ya ce da su da alqur'anin ba za su rabu to wajensu ake san min alqur'ani in ba wajensu ka samu fasarar alqur'anin ka ba yanzu nan ka za ka halaka a cikin hisar harwala yau wani ruwaya mai tsawo da isnadinsa wanda ya tukuyo zuwa ga Ali bin Abi Talibin alaihi salam daga annabi sallallahu alaihi wa yana gaya masa a cikin wasiyoyin da yake ma annabi a cikin wasiyoyin da annabi yake ma Ali ya ce ya Ali inna Allah azza wa jalla ashrafa ala dunya fakhtarani ya ce ya Ali Allah ta'ala ya dubi duniya ya zaɓe ni fatara ni min ha ala rijalil alamin ya sabe ni a cikin mazajen talikai sun matsar a saniyatan fahtaraka ala rijalil alamin ba'di sannan allah ta'ala ya sake dubawa karo na biyu a cikin sauran mazaje na talikai sai zaɓe ka na biyu bayana sun matsar a saniyatan fahtara al'aimata min wurdika ala rijalil alamin ba'daka sannan tsokaci na uku sai zaɓi limamai daga zuri'anka a kan sauran talibai bayan kai sun matsala a rabi'atan fahtara fatima ala nisa'il alam sannan ya yi idila'i na hudu sai ya zaɓi fatima a kan sauran mata a cikin littafin kamaluddini wata mamin ni'ima na sheikh saduk shi ma da isnadinsa mai tsawo hadisi mai tsawo daga imam bakir alaihi salam a cikin hadisin wani bangare nasa tunda ba duk hadisin za mu kawo ba yana cewa falamma qada muhammadun sallallahu alaihi wa alihi nubuwatahu واستكلم واستكمل أيامه أوحى الله عز وجل إليه أن يا محمد قد قضيت قد قضيت نبوتك وقد قضيت نبوتك واستكملت أيامك yace yayin da Muhammad sallallahu alaihi wa ya ƙara annabtansa kuma kwanakinsa suka cika Allah azza wa jalla ya masa yace ya Muhammad yanzu annabtanka ta kawo ƙarshe kuma kwanakin ma na kwanakin rayuwanka a doron ƙasa shi ma ya cika faj'alil alama alladhi indaka wal iman wal ism al akbar wal mi wa mirath al ilm wa athar al ilm al nubuwa inda ali bin abi talib to yanzu ka sa ka aje alamin da ke wurinka domin akwai alamin alamin shugabanci wanda wani ke gado bayan wani sai a ɗauka a miƙa ma na gaba mai magaji na gaba to wannan alami ɗin wayansu wayansu wai ambaci wasu daga cikinsu da alami ne da imani da ismul akbar da shi abin da ake ba a masumi ke gaya ma wani masumi a yayin cikawansa sai lokacin cikawansa ya zo zai domin ismul lahir azam yana tare da kowane masumi a yayin cikawansa zai ba na gaba da shi ya ce to kaza ne ismul lahir azam da kuma gurabban ilimin annabawa akwai wasu abubuwa wajen ilimin annabawa da ke hannunsu su ɗauka ka aje wajen albin abi talib fa innahu lam aqta'il ilma wal imana wal ismal akbara wa mirasal ilmi wa athar ilmin nubuwata min al aqibi min zuriyatika domin ni inji Allah ta'ala ba zan yanke ilmi da imani da ismul lahir akbar da mirasul ilm da athar ilmin nubuwa daga zuri'anka ba ba ɗaya bayan ɗaya wato wannan zai zo na gidanka tun da shi ne annabin ƙarshe to tun da shi wa'in abin da suke gado daga annabi zuwa annabi to yanzu kuma annabin ƙarshe ya zo to shi kenan to wa'in nan ya an ƙare kenan sai ce to sai Allah ta ce to wannan ba zan yanke wannan wannan alaman zan bar shi a zuri'anka idan da a ce shi annabin nan an daga shi an yanke wannan to waɗanda za su zo bayan wannan annabi ɗin za su sami hujja a kan allah gobe kiyama saboda an yanke ba wani ma'asumin za a yi ko ruju ya zuwa gare shi in ma aka ɓace allah ne ya ɓatar da mutane to amma sai ce to tun da kai ne annabin ƙarshe to wannan athar din ba zan yanke su ba a zuri'an kai suna nan wani ma'ana har yanzu a ranar kiyama kama lam aqtaha kama lam aqtaha min buyutatil anbiya alladhina kanu bainaka wa baina abika adam kuma yadda ban yanke wa'annan ba a gidajen annabawan da suka gabace ka tsakaninka da adam tun adam zuwa gare ka wannan abu ban yanke in wani ba wani annabi akwai wani in ba wani akwai wani akwai kuma wannan gadon yana na hannu wa zalika qawluhu azza wa jalla to sai yake imam bakir cewa to wannan abinda muke a wannan wannan wannan wannan abinda hadisi kudusin sai ce to fasaran shine abinda Allah ta'ala ke cewa inna la astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana ala alamin zurriyatan ba'daha min ba'd zurriyatan ba'daha wato zuri'a wannan na bin wani taki wani wani ya wuce wannan ya karba wannan ya wuce wannan shine ma in uba zai wuce bar maɗa in shi ma zai wuce sake barin maɗa to haka nan zai wanzu a zuri'an wane zuri'an wannan mutum ya zuwa wani lokaci ila an yi ritar lahul arda wa ma'are shi yin wannan ruwaya da ke cikin kamaludi na wata mamin ni'ima akwai shi ma a kafi mutum ya duba a cikin kamaluddin wata mamin ni'ima shi littafi ne kwara ɗaya raka waje ne ta a bagana na nisfi shaban na kawo muku misalai da littafin sheik sadu kamaluddin wata mamin ni'ima wanda ke cewa shi sahibar asirar zama shi ce masu rubuta littafi ya gan shi ne gaba da gaba a yayin awafi kusa da ka'aba inda makama ibrahim to sai ya ce ainihin wannan mutum ya duba kama da din shafi mai tan da sha uku babu ittisalin wasiya zai gani hadisi na da tsaunar cimin manyan ko ne kawai wanda ya shafa sannan kuma a cikin kafi mutum yi rubar mujallali na takwas shafi ɗari da goma sha bakwai hadisi na tis'in da biyu zai ga wannan cikin irin wannan hadisi na da ke cikin kamaluddi to har wata ruwayan wannan da a usulul kafi da isnadinsa daga hisham bin al-hakam shi kuma yana rawato hadisin wani mutum da ake mashi ko ana ce mashi ko burayya ko burai burayya ba raya tota rufaffiya ne ko ko hamaras ɗigo ne wasu na cewa hamaras ɗigo ya zama burai sunan mutum ne ko burai ko burayyatu ko kuma ma buraihatu buraiha ko ma ya sunansa yake wannan wani mutum ne ba nasari wanda ya musulunta a hannun abul hassan musa bin ja'far imam rada kenan alaihi salam to shi wannan mutum shi wanda ko sunan shi burayya ne ko buraiha ko burai da aka zo da shi wajen abi abdullah alaihi salam imam ja'far sadiq kenan to sai ya ga ɗansa abul hassan imam musa bin ja'far to sai abul hassan salam lokacin lokacin babansa babansa ne imam ke lokacin imam na wannan ina ina ainihin da yake imam musa bin ja'far ana mashi kina da abul hasan da na nufin ba ba imam rada ma ana ce mashi abul hasan masu abul hasan din suna da yawa shi ma amirul mu'minin abul hasan to shi imam imam imam musa bin ja'far to sai shi wannan mutumin ba nasarin ya fara ganin shi kafin ya ga babansa sai shi imam shi imam musa bin ja'far ya tambaye shi ya burayya kamar ce sunansa burayya ne ko buraiha ko burai ya ce kaifa ilmuka bi kitabik ya sanin ka da littafin ka tunda shi ba nasare ne wa ana linjira kenan ya kasan linjira sai ce ana bihi alim ya ce na san littafin ni masanin littafi ne kila ya haddace linjira kuma ya san tafsirinta to sai ya ce masa kai fa fika tuka bi ta'wilihi yawa to in ka san karar ka iya karanta shi to ya fikan ka da fassarar shi din yanzu kamar mu yadda muke da alkur'ani din za ka ga da yawa mutane an haddace alkur'ani ko an tuto amma kuma an san tafsiri amma ya fika din ka da tafsiri ina ka samo tafsiri wani wanda ya shawo tafsirinsa a gurbataccen ruwa to dama kai ka sa abin da zai ga ruwa fes fes fes fes fes ma'in ma'in wanda ya tattaru ya da ɗiga ɗin-ɗin-ɗin-ɗin har ya shekara dubu yana ɗiga ya tattaru a ƙarƙashin dutse aka je ma'adini aka samu shi fiyas ko ɗigon komai ba yi ruwa fiyas to da wanda ya sha wannan ruwan da wanda ya sha kwazari kun san kwazari aka yi ruwan sama farkon bazara ɗin nan yawan ko abubuwa su kareren abu kaza su mushen abu kaza ya tattara zuwa kududdufi to shi kenan su waɗansu gwangwanaye su menene su ga sunan dogo ya tattaro su ya tattara a kududdufi to da wanda ya sha ruwan da ya yana ga ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin ƙarshen dutse shekara dubu biyar ya taru ƙashar kuma yawansa kana ganin can ƙarƙashin da wanda ya shawo daga wanda wanda ya sha kwazari ya ka gani malam wanda ya sha kwazari karshen ta fara kwalara ya sami typhoid sami kaza to kun ga ainihin bambanci kenan to ina ka samu tafsirinka inda aka fes fes aka tantance shi ne fes fes shekara da shekaru ko kuwa ka kwaso ne na kwazari su kaleran wani abu wani a ciki ba zan faɗi suna abin da mushen abu kaza duk yana ciki to ka gani in ka shawo tafsirinka a nan aji abubuwa kuwa to sai shi yake ce imam imam kazim yake ce ma shi wannan ba nasarin da ya ce ya sanin ka da littafin ka ma'ana littafin da aka saukar maka linjira ya ce ya sanin ka da wannan sai ya ce na san na san ya ce to kai fa sika tuka bi ta'wili sai ya ce kala ma'usaqani bi ilmi fi wato me ya kai ainihin amintuwa na da kuma ilimin sa wato wato na aminta sosai kuma to sai abul hassan musa bin ja'far kenan alaihi salam sai ya shiga karanta masa linjila da littafin da bai yarda da shi ba za ka kafa mu hujja da alkur'ani sai ce da wani littafi kai da ya ce linjila ya ce to da shi zan kafa maka hujja ka san linjilan kaza kaza ya ce to ka kawo a kawo muku ya ce ya ce ya yi rike shi shi shi uskupin ya ya ce buɗe littafi na kan duk wuri kaza ya buɗe sai imam rida ya shiga karanta da shi ko da kai ke karanta sai aka ga uskup yana rangaji ya ce duk duniyan nan ba wanda ya kai imamu da sanar linjira wannan na wannan yana gaya muku lab- labarin labarin ɗansa nake gaya muku to yanzu ga na babansa to shi ko wannan babansa wani ba na sare ya zo yadda ya tambaye shi ya ilminka da linjira ce duk na san ya ya ya ya ya- ya ya amintuwanka da fasan da kasance na aminta da fasan to sai sai imam musa alkadir sai ya shiga karanta linjila shi wannan bari ya ne ya shuru ya je na karanta mashi Najeriya ya shuru abin ya bashi mamaki sai ce iyaka kuntu a rubu mungu hamsin na sana ya ce dama kai nake nema yau wajen shi ko wani irin ka yau shekara hamsin sannan sai sai shi- sai sai- sai sai ya imani bayan da aka yi sai sai sai musulunta ya zama shi'a sai musulunta ya bi imam ɗayin liman a lokacin a lokacin limancin imam ja'far sadiq lokacin shi imam musa bai zama liman ba tukuna saboda babansa na da rai sai bu- burayya ya mu- ya musulunta ya kyautata musuluncinsa kuma matar da take tare da shi ita ma ta musulunta ko kamar yana nufin kira matarsa to sai hisham din nan ya shi- ya ji- ya shiga da burayya din nan da matarsa wajen abi abdullahi ba sai yana mamakin sai shi kuma sai sai- sai sai- sai um, um, im- im- imam ja'far sadiq ya ce zuriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim zuriya ba'adu hamin ba'ad zuriya ne ƴaƴa ne wasu na bin wasu ma'ana uba ya haifi ɗa ɗa ya haifi uba wannan a tsakankanin su ne wa'annan wa'annan inda ya tafi a jere ɗin nan a a cikin tsatson eh, wannan manzo mahasatan a a- a- a- a 'ya'yan husaini haka suka rika tafiya zuriyatan ba'adu hamin ba'ad uba ya bar ma ɗa gado da ya bayar ma jika gado haka abin shi ne ma'anar da zai tamba ba wannan daga wannan wato shi shi wannan shi shi abul hasan alayhi salam dan abu abdullahi ne alayhi salam to ga shi ne shi- sai ya zama lokacin bai fara limanci ba ba shi ne liman ba tun da mahaifinsa na dare to amma sai shi da da ya karanta ma wannan linjira ya ce kayya kayya to yanzu gashi an zo wajen baba ya ce eh to sai shi burayya din nan yace anna lakum at-taurata wal injil wa wa kutubul anbiya yace ina ku ina ku ina san ya kai kuka san eh, at-taura da injila da littafan annabawa shi ya amma ke ke- ke shi shi shi ya dauka wajen ba nasare mai ilimi zai sami ilimi sai ya zo ya gan shi a wajen limamin musulmi sai kuma ya ji sun ya ga ma sun ma bi shi sanin ma li- li- li- littafin linjila din kuma sun bi shi sanin at-taura da littafan annabawa yace ina ku ina ku anna lakum annada kuma taurata wal injila ku tura idan kuka samu wannan ilimi sai imam abi abdullah imam ja'far sadiq alaihi salam sai ya ce da shi hiya indana waratha min indihim na qara'uha kama qara'uha sai ya ce sai ya ce wa'annan wa'annan ma'ana wa'annan littattafan hiya yana kina galle wa'annan littattafan sa a taurata da injila kake bani a wurin mu gado ne tun daga wajensu muna karantawa ta- su kamar yadda suka karanta kamar da- kamar da su annabawa kamar yadda musa ke karanta attaura isa ke karanta linjila haka mu muke karanta gadonmu ne daga wajensu wajensu muka gada wani ƙulu haka ma ƙalu kuma muna faɗan wa'annan littattafan kamar yadda su an annabawan suka faɗi su inna allaha la yaj'alu hujjatan fil ardi yas'aluhu yas'alu yus'alu an shay'in fa yaqulu la adri Allah baya aje hujja a doron ƙasa a tambaye shi wani abu ya ce ban sani ba ba masumi ba hujja ba idan aka ce wannan shine hujjar Allah a doron ƙasa sai muka ce ya hujja mene hukuncin ka za ce ban sani ba to yanzu hujjan ya koma kan wani ku gaya mini ya kaiwa an samu hujja kan Allah Allah ta'ala ko yace li Allah ya kuna lin nas hujjatun ala Allah kaga in aka ce hujjar Allah ga wasu mu san mutane sun san ma'anar hujjar Allah ba amma mun sha mamaki wata rana ana wani biki na wani gwamna wani sai ce wai Allah baya barin kasa ba tare da hujja ba wai gwamnan ne hujja wai yanzu sun ga hujja mu ba san ma sun san hadisin ba ashe sun sani amma sai wanda ransu ke so ne zama hujja kawai sai ce wannan gwamnan shine hujja Allah inna lillahi wa inna ilaihi ka san ma'anar hujjar Allah kuwa yanke wai yanzu Allah ta'ala zai kama maka da cewa ba ya gaya maka ba ba ka ji ba mai yasa baka tambaye shi to sai shi na imam Ja'far Sadiq ke cewa Allah baya aje hujjarsa a tambaye shi wani abu ya ce ba sani ba da to da za mu tambayi mutane annabi hujja ne tambaya iman shi ne ma babban hujja to gobe suna cewa an ana tambayar shi bai bai sani ba jiya nake bayani ke cewa in annabin ka wanda wanda yake ce mutane an tun a alamu bidin ya kumminni a kira ina lillahi wa rajul an ci zarafin annabi wai annabi ne yake ce mutanen madina antum alamu bi duniya ku wai kun fi ni sanin duniyan ku wai shi bai san dabino to waye halici dabino waye aiko annabi ai ba shi ne annabi mahalicin dabino ba to amma ya ce wai kun kun fi ni sanin dabino wato wannan hadishin an kirkiro shi ne don araba addini da rayuwa a ce addini daban rayuwa daban wai sai ce duk abin da na gaya muku na addini ku ɗauka amma in duniya ne to kun fi na sanin duniya ya inna da lahon rajo shi ne ke cewa wallahi in baka san annabi ba in baka san Allah ba za ka san annabi baka san annabi ba za ka san hujja ba shi sa ana maganar hujja zaka ga mutum bai gane ba to ya za ina ina za ka gane hujja kai baka san annabi ba ina kai ina sanin hujja baka san annabi ba na kuma kai ina sanin annabi in baka san Allah ba to ba a tambayin hujja ya ce ban sani ba wannan wannan yanzu a ma'anan zuriyatin ba a zuha min ba kun ga kun ga imam imam ja'far sadiq an je wajen ɗansa wannan malamin linjila ne wanda yake jin shi diya ya san linjila da fassara da sosai sai ga wanda ya fi shi sani sai aka je wajen baban wannan ici a a ga wani kisa wannan wani ya kama da wannan a gurgujen yana nan a hamalinsa mai tsawo amma zan ɗan kisa ɗan kit bayan rasuwan annabi wani mutum mutumin ƙauye sai ya zo yana tambaya akan hukuncin addini sai aka nuna masa wani mutum aka ce shi ne halifan annabi sai ya tambaye shi hukuncin sai halifan ya shiru ya ce sahabai ku an saman sai wani sahabi ya ce ni ina ganin kaza ne sai ce eh ina jin kayi daidai sai wani ce ni ko ina ganin ba haka bane kaza kaza ne sai kai ma ina ganin kayi daidai sai na uku ya ce kaki amma ina ganin ba wancan ne ba ni a gani na tsammani na karanci kai ma na ganin kayi daidai sai ya ce to ni ya tambaye ku hukuncin ya ban ne zan ɗauka daga cikin maganar nan sai wani ya ce mashi kaga kaga wancan gidan jakaccen nan ne magajin ilimin annabi yake sai mutumin ƙauye sai ya tafi gidan ya sallama sai ali bin abi talib alaihi salam yana murmushi ya ce ka je wajen dattawa sun kasa ansa tambayan ka ko sai haka sai ya ce to bari- eh, sai ya kira hasan eh, sai ya ce to tambaye shi sai ya ce haba kuma yanzu a sa kuke da ni ni na tambaye na zo ina tambayan addini na je wajen dattawa ba su yi an samu ba sun ce yanzu wajen ka kai ne ka gaji ilimin annabi to kuma yanzu ka ce min tambayi yaro wannan yaron ne zan tambaya kuma sai ce a ba dai tambaya kake da shi tambaye shi mana ko in ya ga maka ba shi kenan to shi kenan dai sai dai ba zai tambayi yaro sai yaro ya warware mishi abu fas sai haka ya ce "Ah?" mutumin ya abin ya sha mamaki duk ɗan- ɗan- yaro ya warware mishi kuma sai ya ce- sai ya koma wajen da ta ce wallahi ba wallahi ba kai ne magaja ne ba sai sai suka ce kai kaga ba dai an baka ansa gaba ita ta ba mutum ba karka karka sa bakin ka a sha'anin siyasa Eh, karka sa bakin ka a sha'anin siyasa tafi abin ka duk da dai ka sami amsan da kake so to kaji to haka nan maga- magajin ilimin annabi shine hujjan hu- huj- hujjan Allah bayan annabi ko ba ka bane ko ga wannan hadisi da makaranta inda a- hadisi kursi ne wanda ya ce ka ajiye ya ce faj'alil ilma alladhi indaka wal imana wal ismal akbar wa mirasal ilmi wa athara ilmin nubuwa inda ali bin abi talib فإني فإنه إن شاء الله تعالى لم أقطع العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة من من الأكب إلى من ذريته yanzu wannan wannan ilmin na annabawa yana nan a zura ba nan yanke shi ba a zura yanzu miƙa shi gani to haka nan kuma ali shi kuma ya miƙa ma hasan hasan ya miƙa ma husaini husaini ya miƙa ma ali bin husaini haka za ya zuwa hujjatul qa'id salamullahi alai wa alaihim ajmai to sai ya ce wannan shine ma'anan inna la astafa adam kuma kun ga yanzu kamar yadda shi kuma ah, wannan banasare malami da ya zo wajen dan imam ya ji bayani ya sha mamaki sai ya je waje aka kai shi wajen babansa sai baban ya ce zuriyatun ba ba hannun ba kun ga ma'anansa wannan ya nuna shi shi musa bin ja'far daga ja'far bin muhammad yake kamar yadda ja'far bin muhammad yake daga babansa imam bakir kamar yadda bakir yake daga zainal abidin kamar yadda zainal abidin yake daga husaini haka zuriyatun ba'daha min ba'd ma'anansa kenan a cikin tafsirin ali bin ibrahim wannan mun karanta a baya na karanto muku wannan hannu muku bayani mai dan tsawo na ma'anan cewa shi wani abin da ke cewa shine a cikin kira'an kira'a akwai ali muhammad ina tsammanin na yi faɗi wannan karatun baya ko na ce wani lokaci za ka ji an ce tanzili ne ko ta'awi sai a ce maka tanzil to wasu sukan karanta wannan ce to kun gani ba suna rayawan cewa an an cire wani abu a cikin alƙur'ani sai mace ba haka abin da yake nufi yana nufin lokacin da aka saukar ma'anar su ke kuma haka waɗanda su aka saukar masa da alƙur'ani aka sa- karanta masa alƙur'ani da farko suka fahimci ma'anarta don wanda ya zo masa da alƙur'anin haka ya gaya musu a cikin rawdatul kafi da isnadinsa daga jabir daga abi ja'far alaihi salam fasaran yuqadu min shajaratin mubaraka a cikin suratul nur yace fa aslu shajaratul mubaka- mubaraka ibrahim alaihi salam asalin wannan itaciya mai albarka it- ibrahim ke inda ce yuqadu min shajaratin mubaraka da sannu za mu zo tafsirin nur insha Allah وهو قول الله عز وجل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد kun ga wannan a suratu hud ya ta zo dangane da annabi ibrahim to sai ce to ka asalin shajaran mubaraka dake to wa huwa qawlu llahi azza wa inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin zurriyatan ba'dha min ba'd hadisi na da tsawo dan daidai wannan ya shafi wannan babin kun ga wannan inda za su tafa adam nan ya shigo a wannan ma'ana shajaratun mubaraka reshe ne na wannan dun daga adam sai nuh sai ibrahim to ibrahim shine asalin wannan shajaratun mubaraka wanda kuma rassanta shi da had wanda ya zarce shine wayannan itra zuriyatun ba'dha min ba'd to irin wannan a cikin wannan ruwayan daban-daban akwai amalin saduk akwai wurare daban-daban wanda yana cewa abin da ma'anin su kenan akwai wani abin da na karanto muna wancan karan a cikin wannan tafsirul mubin wanda na ga shi ma majma'ul bayani ya kawo shi yin irin wannan wala Allah shi ma mai tafsirul mubin din ya dauko daga majma'ul bayani yace inna ala ibrahima hum alu muhammad alladhina hum ahlu ya ce ala ibrahim da ake nufi nan su ne ala muhammad wanda su ne ahalinsa wa yajibu an yakuna alladhi istafa alladhi yajibu an yakuna alladhina istafahumullahu mutahharina ma'sumina munazzahina anil qaba'ih naji mun karanta wannan mai kama da wannan a tafsirul mubin ya ce to wajibi ne duk waɗanda Allah ya zaɓe su su kasance tsarkaka ma'asumai ni mu da matsahari ne da munazzahi ne mu da hausa za mu ce tsarkaka ne munazzahi na anil qaba'i tsarkaku daga miyagun munanan abubuwa ba za su aikata abi ba ƙabi abin da muke ce ma ƙabi abin da bai da kyau ko da ko makaruhi ne ba haramun ba ko da bai kai munzalin haramun ba ƙabi kai ko da ma ya halas ne amma kuma ƙabihi ne don akwai wani abu halas ne amma ƙabihi ne a haƙƙin wani ba haramun ba ne amma kuma ƙabihi ne yanzu da mutum zai zauna a kasuwa ya sai rogo ya sai kuli-kuli ya bangala ya wurga ya haro ya karas malam bala aka yi to tambaya ya yi haram to yana da kyau ko ba kyau ko kuma yana ya sai masara a wajen mai yana gwaguya in an gan shi amara da jefa aljihu ko ya shiga motan haya yana gwagwayan masara tambaya haramun ne to yana da kyau akwai abubuwa da yawan gaske ba haramun ba ba ma makaruhi ba ne amma ba su da kyau da ainihin ana jiran liman ya fito ya sallah sai ya fito ya zanzare ya sa shi da dogon da ya zanzare ya sa nektaya haramun ne to ya yi dace liman ya hakan ta'a to ka gane wato akwai abubuwa wanda suke a shari'a ba haramun ba ne amma a nazarin al'ada ba kyau to ko shi masumi bayi masumi ba zai aikata abin da yake yana iya sukan mutunci ba ko da ba haramun ba ne ko da ma ba makaruhi ba ne a nazarin shari'a in yayi baya da zunubi ba zargi a kansa amma kuma mutane suna ganin wannan bai dace da matsayi kamar irin nasa shi ne ce munazzahi na anar ƙaba'i wato tsarkaka ne daga abubuwan da suke ake ganin shi ƙabi abin da yake baki li'annahu subhanahu la yaftaru wa la yastafi illa man kana kadhalik domin Allah baya zaba da istifa da ikhtiyar do a wurin muna cewa zaɓe ne Allah baya zaɓen wani sai wanda shi wannan shine sifarsa wai kuma zahiruhu mithl batinuhu fi fi taharatu wal isma kuma zai zama zahirin sa kaman batinin sa a tsahara da isma wato wato ba kawai shi zahiri ne lafiya lau ba amma koyi wada ba zahirin wa batin kun san fa kam da mutum yana iya kamar misalin abin wanda nake faɗi cewa bai dace dinnan ba tana iya mutum ya yi shi ya ƙi yi saboda kada mutane su gani amma kila ya koye to shi za komi da komi nasa ciki da wajen duk dai lafiyar to sai ya ce zurriyatan ba'aduha min ba'ad ya ce kila ba'aduha min ba'adin fitana suli wata walud an ce ma'anansa ana cikin yin tafsirin majama'ar bayan na dabrasi ya ce ma'ana an ce ma'anansa wasu daga wajen wasu bittana su ta tsanantuwa wato wannan ɗanwa ne wata walud da haihuwa zuriyatan ba da min ba ma'ana wannan ɗa ne ɗan wajen babansa baban ma ɗan wajen kakansa kuma shi kuma uban ɗansa kakan jikansa haka da wato wannan gado ne wannan yana barin wannan wannan yana barin wannan ba da hamin ba da ɗinnan ta hanyar haihuwa ne tanasul wa tawalud fa innahum zuriyat adam farko dai su zuriyar adam sun mazuriyatu nuh wato kaga idan akwai ma'asume da ya ɗauko tiriyan tiriyan a zuri'an adam to da ya zo kan nuh sai na sauran ya yanki yanzu sai na zuri'an nuh kuma sun mazuriyatu ibrahim sannan kuma zuri'an ibrahim to mu riga mun ce ba za kuma za ka ce sun mazuriyatu imrana ba domin mun ce zuriyatu imrana branch ne reshe ne na zuriyatu ibrahim saboda da sai wani reshe masu fasara sun ta kama masu na cewa akwai wani tafsirin na gani ke cewa juya kaba da aka yi juya alƙibla daga betul muqaddas zuwa kaba nuna cewa wannan gidan an rufe an wuce an rufe wannan layin yanzu layin annabi ne ko layin ibrahim ta hanyar isma'il ya koro don an yi branch a gidan ibrahim to amma wannan reshen an buɗe shi ya an gama shi yasa yahudu ko suka ga cewa to tun da nasu branch din an doɗe shi to ba za su yarda da wannan ba sai sun yi kokari sun yi frustrating din Allah yadda abin ba zai mayo ba shine ba su gushe ba har yanzu suna yi sun yi kaɗan ba dai a gagari Allah ba ko a gagarar da abin da ya nufi haka ya riga ya ga dama wannan zuri'a din sai ya yi mashi reshe na bani isra'ila sai ya doɗe shi sannan reshen ibrahim ta hanyar ɗansa isma'il ya gangaro har ya zuwa wannan manzo shi kuma shine ya ci gaba shine ya ci gaba har ya zuwa ranar hurin ƙaho to sai ce wannan wahuwar maruri an abi abdullah wannan abin da muka shi ne abin da aka rawaito daga abi abdullah alaihi salam imam jafar sadi li'annahu qala alladhina istafahum ba'dukum min nasl ba'd yawa yace wanda Allah ya zabe su din sun su daga tsatsan wasu ma'ana wayannan yayan wannan ne to kaga reshen ibrahim din nan kamar wanda makaranta ba yana nufin reshen al muhammad kamar ma wani wanda yake cewa ainihin ad ibrahim hum al muhammad ko kuma eh al ko ko ko al muhammad nan su ne al al al ibrahim da ake nufi to ruwayoyin ban san wanne zan tsallake muku wannan ne a fassarar ziyartun ba'adha min ba'ad a cikin tafsirin ayashi ya ce daga imam rida daga babansa imam daga imam rida kai daga abi ja'far ya ce man za'ama annahu qad faraga min al-ardi faqad kadab wanda ya rai cewa an gama ma'ana su kafa hujja a ƙasa wanda ya dauka ya dauka an gama to yayi ƙarya don wasu suna rai haka nan har suna da kan kirji su faɗi haka cewa daga annabi shikenan nan shi ya ƙare na'am shine annabin ƙarshe amma saƙonsa sai ya za mu samu sai su shikenan yayi magana sai ka je kasuwa ka ji mai aka tattaro wani littafi kaza wani ya rubuta kaza bai sami kaza wani ya rubuta kaza to ya nake da tsika da cewa da abin da ke gabana duk abin da ya gangaro da koji annabi har yanzu suna da har yanzu suna da rikici dangane da hatta abin da suke ci masahihi a wurin suna ganowa ja ba sahihi ba daga baya sai su fara da cewa to wannan ya dace sai su sake bugar sai su cire ko su shiga mishi tawili alhali da sun ce sahihi kuma sun ce daga annabi saboda mene an kwakwaso ne an ji an ji daga wani an ji daga wani an ji daga wani aka tattara ya ka tabbatar da cewa duk yanzu abin da annabi ya zo da shi yanzu duk mutane suna da shi tambaya duk suna da shi a littattafan su sun tattara komai da komai har yanzu suna ganin abin da ba su sani har yanzu sai su ga wani abu ya zo ba su san shi to dalili su sun ɗauka daga annabi shi kenan idan ka ce daga annabi shi kenan babu wata hujja kuma kuma a wani marji inda za a koma gare shi to ka ce a sami hujja akan Allah domin idan mutum bai san abu ko aka koma aka nemi abu aka rasa har aka waye gari aka ce ai wasu malamai su yi ijma'i to in suka yi ijma'i sai ya zama daidai wasu suka ce wayan suka yi ijma'i sai ya zama daidai ku kawo mana ijma'o'i da yawa kun yi da'awan ijma'i zan za mu ga cewa ba bai zama ijma'in ba ga sunan magana ce mai tsawon da ya nuna da abinda a takaice abin da yake cewa anan shine wanda ya ce ainihin an ƙara komi daga annabi an gama to ya ƙarya li'anna al-mashi'ata lillahi fi khalqi domin mashi'a ga Allah ta na halittarsa yuridu ma yasha'u wa yaf'alu ma yurid yana yana nufin abin da ya ga dama yana aikata abin da ya ga dama qala Allah Allah ta'ala ya ce zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiu ali akhiruha min awwaliha na ƙarshen zuri'a din daga na farko ne wa awwaluha min akhira na farkon kuma daga na ƙarshe ne wato zuri'a ne a jere fa idza ukhbirtum bi shay'in min ha bi ainihi annahu kana wa kana fi ghairihi minhu faƙar wa ƙara khabar alama ukhbirtum an in aka gaya muku wani abu sai ya zama abinda kuka ji wajen wane shine na kafinsa ya faɗa na bayan sama abin da ya zo ya faɗa ke to gaskiya aka gama dun ba sa saba ma juna da ainihin wani imami zai zo ya ce kaza sai wani imamin ya zo ya karyata shi ya ce abin da ya faɗi ba daidai ba to da walakin imma dai shi wancan ba na farkon ba imam wannan ne imam ko kuma wannan imam ne wancan ba imam don zai su kudi kenan alamani zai rushe kenan hujja ya rushe kenan sun yi karo wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai muka ga sun yi karo sun rushe kenan hujja ta rushe kenan saboda haka idan aka gaya muku ko ka ga abinda wannan ya ce shi na gabansa ya faɗa shi na can bayansa ba har ya zuwa annabi har muna akwai lokaci muka kusukan ce ana ɗaukan ayyuma a matsayin annabawa muna ce to muna da muna da challenge akan ku ga kule ku kawo mana wani abu da wani imami ya faɗa ya saba mana annabi ko guda ɗaya ku kuwa malaman ku sai mun kawo muku guda dubu da ɗaya na abin da suka faɗa wanda ya saba annabi sun ce ka ganin ya karo su wa'annan abin da annabi ya faɗa shi suke faɗi wannan kuma daga a cikin wannan ruwan a cikin sidi tafsirin a yashi din ne shi ma da isnadinsa daga abi abdullah mai ruwaya a zubairi ya ce na ce da shi mali hujjatin fi kitabin lahi ali muhammadu kuma ahlu bait ina hujja a littafin allah cewa ainihin ali muhammad su ne iyalan gidansa sai ya ce da ni inna la adam wa nuhan wa ali ibrahim wa ali ibrahim wa ali muhammad ma'ana ali muhammad reshen ali ibrahim ne ko kuma su ne ali ibrahim ya ce haka nan ta sauka ma'ananta zuriyatun ba zuwa min ba zuwa zahu sami ya ce wala ya kunu zuriyatu min alƙomi illa nasluhum min aslabi ba a ce mutum zuriya sai idan ya fito daga tsatsansu na ce wannan zuri'an wani ne ma'ana da ta hanyar haihuwa suka suka gangaro da gare shi kuma ya ce wa amalu ala dawo da shukura wa kalilun min ibadiyar shakur sai ya ce wa ala imrana alu muhammad wa ce wa ala imrana wa ala muhammad afuwa wa ala imrana wa ala muhammad to a wannan jerin ruwayoyin akwai ruwayan ƙarshe za mu karanto na lokaci na ya akwai ko ruwayoyi da nake so in karanto muku da yawa kuma duk a wannan babin in kun ce ya ishe ku shi ke amma lokaci ya ƙure gaskiyar magana akwai wa'yansu ruwayoyi da daman gaske wanda yake sun daɗa warware mana wannan amma zan ce mutum ya je duba ne za zan karanta masa batun da na karanto daidai gwargwado in mutum yana son ya sha karatu ya duba tafsirin burhan al-burhan fi tafsirin qur'an a tafsirin wannan aya zai ga ya kawo waɗansu ruwayoyi da akwai wata ruwaya mai tsawo nan na muhammadu ibrahim a cikin kitabul gaiba da kuma na so in karanto amma ba lokaci da wata ruwaya mai tsawo a basa'ir darajat da wata ruwa mai tsawo shehu ta'ifa ya ruwaito wanda ke ma'anan ali muhammad dinnan a matsayin fassarar inna lasta ba adam wa nuhan wa ala ibrahim shi ma mai bayani mai tsawo lalle yana da kyau mutum ya karanta to shikenan da yake dai karatu ba lalle ne a karanto kowace ruwaya ba insha Allah tun da lokaci ya kure zan karanto mana ruwaya guda ɗaya na ƙarshe a cikin nuru sakalai wanda ya samo daga manaƙib ibn shahar ashu don na burhan yakan kawo haddanin littattafan jama'a akwai ruwaya na littattafan jama'a sai kaga su ma ashe suna da irin wannan ruwaya to sai ka sha mamaki a kunshi a wani wuri sai ka ga abin da muke faɗanan da su ma suna da shi kila malaman su in sun gani sai su yi shi ga cewa in an karanta wannan zai zama nan ainihin ya ce ali alaihi salam ya ce ma ɗansa hassan ya tara mutane sai suka taru to sai a wani waya akwai inda ya ce imam hassan ya miƙe magana ya ce imam hussein shi ma ya miƙe yayansu su yi magana to wannan ya ce hassan bayan ya tara ce to hassan ya magana to sai hassan ya miƙe bayan amdala da godiya ga allah da salati ga annabi da sauransu da sauransu sai ya ce ayyuhan nas inna laha ikhtarana da nafsi wartadana li dini wastafana ala khalqi wa anzala alaina kitabahu wa wahya wa ayyan lahi la yanqusuna adam min haqqina shay'an illan taqasahu lahu min haqqihi fi ajil dunyahu wa ajil akhirati wa la yakunu alaina dawlatan illa kanat lana al-aqiba wa la ya'lamanna naba'ahu ba'dahi wala ta'lamu wala ta'lamunna wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahi afwa sai sai ya sauka akan mumbari wannan huduban imam hassan ke sai babansa ya rungume shi ya ce bi abi an ta ummi zurriyatan ba'adu hamin ba'ad maganan da irin na uba wallahu sami'un alim na abinda imam hassan ke cewa ya ku mutane Allah ya zaɓe mu ga kansa ya yarje mana ga ya yarje ya yarje mana ga addininsa wato ya yarda da mu akan mu mu ne aminansa addininsa kuma ya zaɓe mu a cikin halittarsa kuma ya saukar mana da littafinsa da wahayinsa kuma na rantse da Allah duk wanda ya tankware mana haƙƙinmu da wani abu sai Allah shi ma ya tankware masa haƙƙinsa ko da gaggawa an duniya ko da ba ko ba kai da a da gaggawa a duniya da kuma a lahira a jinkira ce a lahira kuma ba zai zama muna da daula ba sai ta zama tana da ƙarshe mun kafa daular mu to ba shi kenan ba sai can ƙarshe ma mun kafa daular shi ne so in karanto da can da an ji ƙarshen kyamar kamila na so in karanto abinda ƙa'im ajalallahu farajahu ya faɗi dangane da wannan shi ma ka ji irin faɗin na ƙarshen irin na farkon to amma kuma lokaci ya fi ga shi kuma lokacin muna maudadin imam ƙa'im alayhi salam na so in kawo wannan don a gane cewa kamar yadda ke cewa in ka ji na farko ma daidai da na ƙarshe da sai kuma ku ji shi ma imam ƙa'im haka shi ma ya yi magana maganar sa irin ta babansa irin ta baban babansa irin ta babansa har ya zuwa annabin rahama sallallahu alaihi wasallam to insha Allah sallallahu alaihi Muhammad wa alihi tayyib Allah ka gano da mu abin da muke karanta ka shirya da mu da shirin da ke ciki ka ba mu ikon aikatawa ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم طبنا وارحمنا وثبت أقدامنا وثبت بأسنا وأسر ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ya Allah
Çeçirimi mi söyleyecektin? Sonra sakın gel. Sizce mi?